أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara. Allah ya sa abin da za mu karanta mu saurara ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira. Alfar mu sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Muna cikin abwabu sifatis salat. Babu banda ke magana akan sifar sallah su dai muke. Sallar ce aka bi ta gaba gaba ana mata babi babi. Gaba gaba ana mata babi babi. abwabu sifatis salat babu banda ke magana akan sifar sallah da haka yanzu zamu tashi sabon babu insha Allah
باب من لم ير رد السلام على الإمام وقتفى بالسليم الصلاة
babu man lam yara radda salami haka yace mu mu kuma yace babu man lam yarudda salama ala al-imam waqtafa bi taslim as-salati wannan babu yana magana akan waɗanda ba su ba su ganin maida nusa ce ba su ganin maida sallama alal imami ga liman cewa wajibi ne su gaba ɗai a fahimtar su ba su ganin maida sallama ga liman waqta fa bi taslimis salati ya wadatu ko suka wadatu saboda man za ta iya ɗaukar duka man wanda man waɗanda ta ce babu mallam yara daga malamai waɗanda ba su gani cewa sai an mai da sallama ga liman waktafa suka isu da sallaman nan ta sallah kawai cewa sallama sallah cewa assalamu alaikum ta isa guda ba sai an yi ma an juyar da sallama ga liman ba to anan an yi ma wannan tarjama fahimta kamar biyu wasu sun ce abinda imamul bukhari ke nufi anan Imamul Bukhari a wannan tarjama yana rafi ga waɗanda suke ganin cewa akwai sallama ta uku. Domin sallamar da ta fi ƙarfi, ta fi tabbatuwa duci. Dama, assalamu alaikum, hagu, assalamu alaikum. To, mai da sallama shi ko ga liman tsakiya ce. To, sai suna ganin kawai ya wadatu da tafsimatai ɗin nan, assalamu alaikum dama, assalamu alaikum hagu, ba tare da mayan maliman da sallama ba za ta zama ita ce ta uku. To wannan shi ne abin da wasu suka fahimta, wasu kuma suka fahimci a'a abin da Imamul Bukhari ke nufi domin akwai dalilai da za su sa a yi wannan fahimta. Wasu kuma suka ga cewa a'a abin da Imamul Bukhari ke nufi in dai kace assalamu alaikum ɗaya shi kenan ba sai ka mayan maliman da sallama ba. Assalamu alaikum ɗaya ta wadatar ba sai an mayan ma liman da sallama ba don haka wasu ke ganin kamar imamul bukhari yana raddi ne ga waɗancan da ke ganin sai an yi sallama ta uku ga liman ita kuma sallama ta uku na tsakanin taslima ta tsakanin sallamomi guda biyu wasu daga malikiya suna ganin haka irin ibn tin yace imamul bukhari yana nufin dai duk wanda ke bayan liman yana sallama guda ce kawai yayi nufin fita daga sallama daga sallah yayi niyyar fita daga watan sallah ba sai ya mayan maliman da da abin nan ba da sallama ba wannan matsala ta sallama shin ɗaya ce ko biyu ake yi ana mayan maliman ko ba a mayan maliman sallama wajibi ce ko ba wajibi ba ce akwai maganganun malamai duka akwai saɓani na malamai a cikin wannan matsala ta sallama sallama biyu ake don haka za a ga wasu ce assalamu alaikum sallama ɗaya kyau wasu kuma su ce assalamu alaikum dama su ce assalamu alaikum hagu to kowanne yana da tushen sa da asalinsa an yi saɓani kuma tun daga kan sahabbai ne wannan saɓani yake watan umar ibn abdul aziz da hasan al-bisri da muhammad ibn sirin da al-imam al-auza'i da imam malik sun tafi akan cewa sallama a ƙarshen sallah sallama ɗaya ce sallama ɗaya ce an hakaito wannan daga abdullah ibn umar daga anas ibn malik da salama ibn al-aqwa da ummul mina aisha radiyallahu ta'ala anha dukkan sun tafi akan cewa in an ƙara sallah sallama ɗaya ake assalamu alaikum kawai ɗaya kuma suka kafa hujja da hadisin sa'ad ibn abi waqqas سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يجي من الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاه بتسليمه واحده السلام عليكم هذا ابن انس بن مالك سعد بن ابي وقاص يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا زمو yana sallama daga sallah sallama daya sallama daya ce assalamu alaikum al-imam at-tahawi ya roke shi a cikin sharh ma'ani al-athar da ibnu abdul barr ibn abdulbar a cikin al-istizkar shi ma ya kawo cewa sallama ɗaya ita ce aka roito daga waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai kuma sun dogara ne da hadisin sa'ad ibn abi waqqas amma imam nafi ibn al-harith da alqama da abu abdurrahman as-sulami da ta ibn abi rabah da al-imam ash-sha'bi da sufyan ath-thawri da ibrahim an-nakhai da abu hanifa da abu yusufa da Muhammad ibn Sirin da Imam Shafi'i da Ishaq ibn Rahawayhi da Ibn al-Munzir haji su goma sha uku waɗannan sun tafi akan cewa sallama sallah duci dama assalamu alaikum hagu assalamu alaikum kaga waɗannan sun fi yawa masu cewa sallama biyu ake yi dama da hagu sun fi yawa kuma wannan ba su kaɗai ba sai na Abubakar as-Siddiq da sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud da Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma dukkan su an ruwaito haka daga gare su haka al-Imam At-Tahawi ya fitar da hadisin sallama biyu ya fitar da hadisin sallama biyu daga sahabi goma sha uku sahabi goma sha uku sune Sa'ad ibn Abi Waqqas Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Mas'ud عمار بن ياسر عبد الله بن عمر جابر بن سمرة براء بن آزب وائل بن هجر حجي بن عميرة الحضرمي أبو مالك الأشعري طلق بن علي أوس بن أبي أوس أبو رميثة وأنن كاغا سوني دكا الإمام الطهاوي سيدي كاو حديث قوة بسكين أتكين شرح معاني الآثار والذي تبتت سوى سلم بيو ake yi a sallan a sallah haka kuma an ruwaita daga Jabir da Abdullahi al-Ansari ta ji 14 Abu Sa'id al-Khudri 15 Sahl ibn Sa'd 16 Huzayfa ibn al-Yaman 17 Mughira ibn Shu'ba 18 Wasila ibn al-Asqai 19 da Abdullahi ibn Zaid kaji na 20 kenan waɗannan duk an ruwaici watan sahabi 20 an ruwaici cewa sallama ta sallah sallama biyu ce saboda haka ya fi ƙarfi zancen cewa sallama biyu ake yi shi ya fi ƙarfi kuma sun yi saɓani don wasu na ganin ma wancan hadisi na sa'adu ibn abi waqasim da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana sallama sallama ɗaya assalamu alaikum to wannan suka ce wahami ne wahami ne sannan ita kanta sallama ta ji biyu ake ko ɗaya ake yi kaji zan wanda suka ce ɗaya ake yi an rinjaye su an fi su yawa kuma an fi su shuhura to sannan kuma sai da imam tsahawi ya kawo riwayar kowane sahabi kowane sahabi sai ya kawo riwayarsa a cikin sharhu ma'anil akhar sannan aka yi sabani ita sallaman nan wajibi ce ko sunna ce daka irin su abu hanifa suka tafi akan cewa sallama wajibi ce kuma an sake rawaita da gare shi ma cewa sunna ce sahibul hidaya sannan kuma lafazin assalamu alaikum din shi ya ayyana wani lafazi ba zai canji assalamu alaikum sai dai assalamu alaikum dan haka kuma aka sake samun sabanin wasu sun ce assalamu alaikum ta farko wajibi ce amma ta biyu sunna ce ta farko wajibi ta biyu sunna abinda suka ce kenan saboda haka ita sallama dai abin da ya fi ƙarfi taslima ta yi sallama guda biyu ita ta fi ƙarfi na'am
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبر- أخبرني محمود بن الربيع Mm.
وزعم أنه أعل رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
وأعل محجة majjata مجة مجها من جلو كان من جاري
na'am qala sami'tu ibana ci gaba
قال سمعت إتبال بن مالك الأنصارية ثم ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فعزمت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه أقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأقل مجة مجها من دلو كان في داره قال سمعت إتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستعذن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعزمت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم wannan hadisi abdan ya zantar da mu qala akhbarana abdullah yace abdullah ya zantar da mu qala akhbarana ma'mar yace ma'mar ibn rashid ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga muhammad ibn shihab az-zuhri shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri qala akhbarani mahmud ibn rabi yace mahmud ibn rabi ya zantar da mu wa za'ama annahu aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وأقل مجة مجها من دلو كان في ذلك وزعم أن an san za'ama rayawa ga abin da babu tahqiqi amma nan wajen tahqiqin ne yana da tabbaci yana ba da tabbacin annahu aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya haddato ya kiyayo yana rike da bai manta ba duk ana fassara shi an fahimta a ce aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan lokacin yana karatu yace aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata rana yana rike da cewa annabi sallallahu ta'ala kaga bai manta ba kenan duk shine yace wa aqala majjatan majjaha min dalwin kana fi dari kuma yana haddace bai manta ba da wani furji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa da ruwan da ya gunda da a bakinsa da- daga wata salka nan gidansu manzo Allah ya zo gidansu akwai ruwa cikin salka sai ya gunta da ya gunta sai ya furza mishi haka sai ya tsesa mishi haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nishadi da yara eh to sai ya furza mishi shine majjaha majju watan a gunta ruwa haka sai a furzo su majju ne abin da yake bakinka ka toho shi shi ma majju ne an fahimta wasu sun ce in ya haɗu da busawa kaga in ya haɗu da busa sai zama fesowa an gane ko furzawa amma in ba busawa to zai zama tofi ne kawai tofawa sai ka tofa haka amma in ka sa numfashi ka koro sai a ce ya furza ko ya fesa da ce haka da ruwan to wannan shi zai ɗauki majju to irin shi ne annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi masa da ruwan da ya gunda in an tuna wannan hadisi ya ya gabata to shi ne ce bai manta wannan ba tun suna yara ya haddace wannan ya kiyaye wannan daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala yace sami'tu itibana ibn malik yace na ji itibana ibn malik al-ansariyya wanda yake balansare thumma ahada bani salim sannan kuma a dangi kaga mutumin madina ne sannan a dangi tunda mutanen madina ba duk gida guda suke ba gida gida ne kowane gida a ce bani fulani bani fulani banu fulani to kuma ɗayan bani salimin ne yana daga cikin dangin banu salim qala abin da yace shi itbanu an san shi ma hadisin itbanu ya gabata a can baya qala yace kuntu usalli li qaumi na zama ina sallah li qaumi ga mutane na bani salim su ne banu salim ni ne limamin su fa sai tun nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fa qultu sai na zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam nace da shi inni ankartu basari ya rasulullahi na samu matsala ga ido na shine ankartu basari da garau nake gani amma yanzu na samu matsala a ido na wa inna suyula ta'ulu baini wa baina masjidi qaumi yace suyula watan a ƙoramu sukan sha makance tsakanina da tsakanin masallacin mutanena masallacin mutanena fala wajidtu annaka ji'ita ya rasulullahi ina guri tabbas ina gurin a ce ina ma dai ya rasulullahi ka zo gidana fa sallaita fi baiti kai sallah a gidana makanan a wani wuri hatta attakhidahu masjidan haɗin rike shi masallaci ka ganin yana neman me yana neman tabarruki da asarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shi ma ya mai da nan gurin masallaci don ya nemi albarka ba don haka nan ba ai ko ina cikin gidan shi wurin sallah ko ina cikin gidan shi wurin sallah to amma dan mu fahimci sahabbai na tabarruki da asarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ikbaru na neman albarka da inda manzo Allah ya sallah ya mai da wurin masallaci da aka ce attakhidahu ko kuma attakhidhu da jazma wataƙila wasu ganshi attakhidhu da jazma saboda watan kamar jawabi ne na wancan tamanni fala wajidtu annaka ji'ita fa sallaita domin jawabi na tamanni da jawabi na nahayi duka waɗannan watan watan jawabi na tamanni din nan to za a jazmance shi in kuma ka ce watan fa'attahizahu in rike shi kaga an mai nasba ke ba a mai jazma ba in rike shi masallaci fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace af'al insha Allah abinda kake bukata din nan insha Allah za a yi haka zan aikata insha Allah فغدا علي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اتبان بن مالك يجي في من الله صلى الله عليه وسلم سيكو غاشيا تبو لسافي ya zo da safe wa abubakarin ma'ahu yace sai na abubakar na tare da shi ba'da mashtaddan naharu bayan harana ta dan daukaka rana ta dan daukaka hatta adana nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa azintu lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya shigo sai da ne izini kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba ka shiga gida sai da izini jibi girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in za a dibi matsayi ne babu ko ina gidan annabi ne musamman gidan sahabbansa amma don ya koya mana neman izini fa sta'zana annabi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ya shigo don kada ya ga abin da ba zai so ya gani ba ko kuma dai kada ya ga abin da ba za a so ya gani ba don haka sai nemi izini fa azintu lahu itba mai ce sai ne mai izini na ce ya rasulullahi bismillah a shigo falam yajlis hatta qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya shigo bai zauna ba sai da ya ce aina tuhibbu an usalli min baiti ina kake so in ma sallah din zabi inda ka zaba in ma sallah min bai tuka a gidan naka kaga manzo Allah da zuwan shi abin da ya kawo shi shine zai fa ashara ilayhi min al makan alladhi ahabba an yusalli fihi sai itbanu yayi ishara anan za a ga an samu iltifati abinda iltifati ana magana kan takallum ma'anar takallum ina cewa sai na ce kaza ai banu nake bayani ce manzo Allah ya nemi izini ne mai izini kar shi ne ke magana to kuma kaga ya ce fa ashara sai yayi ishara shine ikbalun da kaga an iltifati daga takallum ila al-ghaiba zuwa gaiba kamar yanzu ne ke ba da labari wasu kuma suka ce imamul kirmani yace a'a ba iltifati bane ashara din nan ba lamirin ikbanu bane lamirin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bancin ya tambaye shi yace aina tuhibbu an usalli min baitika fa ashara take manzo Allah sai ce nan kake so ai maka domin yayi daidai da watan a a wata mu'jiza yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna inda itibanu ke so tun kafin itibanun ya nuna mu'jiza to har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga inda itibanu ke so ai sallar kuma ya ishara gare shi don haka kirmani ya ce ashara inna manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba itbanu bane wanda suka ce kuma itbanu ne kene an samu ittifaqi an samu ittifaqi yace fa ashara ilayhi min al-makan alladhi ahabba an yusalli fi sai yayi ishara zuwa ga wurin da yake son ayi sallat anan dan yarke shi masallaci fa qama sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi tsaye fa safafna muka yi tahu khalfahu bayan shi thumma sallama sannan yayi sallama wa sallamna hina sallama muka ce assalamu alaikum hina sallama lokacin da ya sallama kaga wannan hadisi ya ta maimaituwa nan ma ba da dadewa ba satin da ya gabata an kawo shi da wajen cewa lokacin da liman ya ce assalamu alaikum lokacin ma muke cewa assalamu alaikum saboda mi summa sallama wa sallamna hina sallama wa sallamna hina sallama ka san ya zo a babi cewa ma muna sallama lokacin da liman ke sallama to nan kuma ya kawo shi ne akan magana cewa waɗanda ba su ganin cewa sai an mai liman da sallama don haka yanzu nan sallama guda kawai faktafa bi taslimi bi taslimati salati ko bi taslimi salati ba ka yace ba babu man lam yarudda salama ko man lam yara radda salami ala al-imami waqtafa bi taslimi as-salati to ai ka ganin itbanu sun wadatu ga sallama daya kawai bai ce yayi sallama dama da hagu ba sannan yayi sallama ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan sun kawo shi a babin waɗanda suke ganin sallama daya ta warkar ba sai an mai majiman da sallama ba wasu kuma suka ce mai maliman da sallamar sunna ne amma ta farkon dai ta fita daga sallah ita an wajiba
babu zikiri ba'da salat babu zikiri ba'da salati wannan babu yana magana akan zikiri bayan ƙara sallah zikiri bayan ƙara sallah ita kanta sallar zikiri amma saboda shi zikiri ya zamo komi da ruwanka komi sai an yi zikiri in an ƙara sallah sai a ce ayi zikiri haka alqur'ani ce wa idza qudiyati ssalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun kaga an ƙara sallah ayi zikiri in an ƙare azumi ma sai ayi zikiri in an ƙare azumi sai ayi zikiri yayi magana cewa walitukmilu iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum an ƙara azumi to a fita daji a yi ta zikiri shine za a je idi a yi ta zikiri har a je idi in an ƙare aikin hajji shi ma wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra zikiri ya kai kowace ibada in an ƙare ta to ai zikiri in an ƙare ibadan nan ai zikiri to da haka nan to musamman balle sallah wadda ita ya ce waqimis salata lizikiri ko lizikira wannan babu yana magana akan yin zikiri bayan an gama sallah wannan ma da shi malamai suka hada yin zikiri da yin addu'a domin ita ma addu'a zikiri ce addu'a zikiri ce domin ambaton Allah ne cikin ta roƙon Allah ne a ciki neman fadalar ubangiji ne ambaton Allah ne don haka ita ma addu'a zikiri ce sai dai ba kowane zikiri bane zai zama addu'a amma kowace addu'a zikiri ce amma ba kowane zikiri bane addu'a don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bambanta saboda akwai lokacin da suke da bambanci da haka yace man shagalahu zikiri an mas'alati a'daituhu fawqa ma u'tisa'idu duk wanda zikirin zikiri na ya shagaltar da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ne kusi man shagalahu zikiri an mas'alati a'daituhu fawqa ma u'tisa'idu wanda ya zauna ba abin da yake sai zikiri har ambato na ya shagaltar da shi bai ce Allah yi man kaza ba to zan ba shi fiye da wanda ya ce Allah yi min kaza saboda shagaltuwa da ni za ka kaga wanda zai ce in ka zanna kana ya latifu ya latifu ya latifu baka ce komi ba sai ku kace komi wanda ya ce ya latifu ya latifu ka zanna kana ya latifu ya latifu ba wai baka ce al-qurdubi ba to Allah ya ce zan baka fiye da wanda ya ce al-qurdubi a'taitu fawqa ma uqta'idin zan saboda shagaltuwa da ni zan ba shi abinda fiye da abin da mai roƙo ya roƙa in bashi shi wanda ya ambato na shigaltar da shi saboda haka addu'a bayan sallah sunna ce zikiri bayan sallah sunna ne da haka malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a cikin wannan abin da ya shafi addu'a bayan sallah don wasu na ganin ma babu ba masu yi addu'a bayan sallah ai cikin sallah ta yi addu'a to abin da dai sunna ta zo da shi akwai addu'a akwai zikiri na
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أمر أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المخطوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أمر أن أبا معبد مولى ابن عباس مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وأن الحديث إسحاق بن نصر يا ذن تدم إنجي إمام البخاري قال حدثنا عبد الرزاق يتي عبد الرزاق يا ذن تدم قال أخبرنا ابن أخبرنا ابن جريج يتي عبد الملك بن جريج يتي يا ذن تدم قال أخبرنا أمر يتي أمر بن دينار يا ذن تدم أن أبا معبد مولى بن عباس yace san dai aba ma'bad shine abu ma'bad yace bararre ne na abdullahi ibn abbas an shajin ma'ana bararre bawanka wanda ka yanta shi to yanzu kai mai gidansa kenan kai maulansa shi kuma baranka ne ma'ana ka bar shi da ka yanta shi yanzu walicin shi yana gare ka kai maulansa ne mai gidansa ne shi maulanka ne yaronka ne shine ma'ana maula shine anna aba ma'badin maula ibn abbas bararre ne na abdullah ibn abbas akhbarahu ya bashi labari anna ibn abbas sun dai abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare su akhbarahu ya bashi labari anna raf'a as-sauti bizikri yace sani dai daukaka sauti da zikiri daukaka sauti da zikiri kaji yanzu ba ma zikirin ba daukaka sauti da zikirin hina yansarifu an-nasu min al-maktuba lokacin da sahabbai nasu nan sahabbai ake nan lokacin da sahabbai suka taso suka suka kare sallah zafarilla kana ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam watan yana tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana yi kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a wajen malaman hadisi duk da akwai sabani amma abin da yafi karfi wannan lafazi duk lokacin da malamin hadisi ko sahabi masalan yace mun zamo kunna na fa'alu kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mun zama muna yin abu kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an zama ana umurtan mu yana da hukuncin rafi kamar ya dangana abin da ya ce manzon Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da ka kici shi hukumu fur rafu amma fi arjihil aqwal amma fi rinjayen hukunce hukunci akwai waɗanda su ba su sauke shi ba su ba shi hukuncin rafi ba daga malaman hadisi da ka yace ɗaukaka sauti da zikiri bayan an ƙare sallah ta farilla wannan tun zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake tun zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace kuntu a'lam na zamo a'lam na sani ina gane an kare sallah idan sarfu a lokacin da masu sallah suka kare sallah ma'ana sabai suka kare sallah bidhalika idza sami'tuhu da qala zikirin nan da ɗaukaka sauti da zikirin nan da na ji shi na san ƙara sallah haka ce wataƙila yana yana sahun baya saboda kankanta shi amma da da kabbar barin nan da ɗaukaka sauki da kabbar barin nan Abdullahi bin Abbas ya ce nike gane an ƙare sallah da wannan ɗaukaka sautin nike gane an ƙare sallah saboda haka wannan hadisi haka zai karantar da abubuwa biyu ya karantar da yin zikiri a bayan as-salawatul maktuba bayan an gama salloli na farilla ana zikiri to ba sallolin farilla kaɗai ba dukkan salloli ma ana zikiri bayan an ƙare ɗaya kenan sannan na biyu kuma ana fahimtar halaccin rabu sauti ɗaukaka sauti da zikiri shi ma yana da dalili a nan saboda haka ne dukkan waɗanda suka yi bayani akan halaccin ɗaukaka sauti da zikiri sun yi rubutu a kai sai ka ga sun kawo wannan hadisi wannan asari mai hukuncin rafi na Abdullahi bin Abbas cewa watan inna rafa sauti bi dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama yace kuntu a'lamu idan sarafu bi dhalika idza sami'tu kaga wannan dalili ne daga cikin dalilan waɗanda suka kafa hujja akan cewa a ɗaukaka sauti da zikiri anan ana bayani akan bayan salloli to mutlaki ma mutlakin halacci ne ko ina ma dan wasu an samu sabani sun ce wannan abu da Abdullahi ibn Abbas ya ruwaita ko ya kawo ba shine abinda sahabbai ke yi ko da yaushe ba shine abinda sahabbai ke yi ko da yaushe sai suka yi masa jayayya akan haka dai kenan amma ba su musun ɗaukaka sauti a wasu wurare an fahimta a nan dai bayan sallar suke musu amma ɗaukaka sauti a zikiri mutlaƙin ɗaukaka sauti wannan sabitu matabbaci ne haka imamu nawawi ya tabbatar da haka irin su imamu suyudi sun tabbatar da haka akwai hadisai da ke tabbatar da ba wannan hadisin kaɗai ne dalilin ɗaukaka sauti a yi zikiri ba ba shi kaɗai ba ne akwai hadisai da yawa abinda imamu bukhari da muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu ta'ala an abin da yake cewa qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yaqulu Allahu azza wa jalla ubangi tabaraka wa ta'ala yana faɗa yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum alhadisa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni ina nan inda zaton bawa ne yace ina nan tare da bawa na in ya ambace ni za ambace shi in ya ambace ni daga ni sai shi ba wanda yaji zan ambace shi daga ni sai shi ba wanda yaji amma in ya ambace ni bi mala'in cikin taro zakartu na ambace shi ni ma bi mala'in cikin taron da ya fi taron shi shine taron mala'iku taron mala'iku Imam Suyuti yace zikiri cikin taro ko bai yiwa sai bayani dan bai yiwa duk ku taru ku yi ta muhimmin kawai ba zai yi ba duk kaji an ce a taru a yi zikiri to za a ɗauka sauki za a ɗauka sauki don haka ta haka ne za ku san me kuke yi me kuke yi a yi da lafazi ɗa a yi da lafazi ɗa kaga sai an bayyana sai an bayyana kaga ishara ce zuwa ga bayyana zikiri ba karraba ne wannan amma kaga wancan karra ne inna raf'a as-sawt da kai akwai hadisai waɗanda ƙara sun bayani akan tabbacin ɗaukaka sautin wasu kuma ishara za su kamar wannan da haka al-allama al-jazari a cikin miftahu al-ismi al-hasin yake fihi dalilun ala jawaz al-jahr bi dhikri khilafan liman mala haka ibn al-jazari yake yace wannan karara yana bayanin akan halaccin bayyanawa da zikiri sabanin waɗanda suka hana kaga akwai waɗanda su sun hana a bayyana sauti da zikiri ko kuma a bayyana zikiri sana al-imamu suyudi abin da yake kenan yace lallai zikiri cikin taro ba zai yi ba sai sai bayyana haka ma daga cikin dalilan da ke tabbatar da bayyana zikiri ko yin zikiri a bayyane ko ɗaukaka sauti da zikiri abin da imamul hakim da baihaqi a shu'abul iman da ibnu hibbana a cikin watan sahihinsa da imamu ahmad a musnad da abu ya'ala a musnad ɗinsa da ibnu sunni a cikin amalul yawmi wal layla al-hafiz ibn sunni da takan abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu abin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akthiru dhikrullahi hatta yaqulu innahu hatta yaqulu innakum innahu majnun yace akthiru ku yawaita da zikirin Allah har su ce da ku ko su dibi ku ce mahaukata ne ku yawaita zikirin Allah har sai sun ce muku mahaukata ne ku. A riwayar tsabarani kuma, takan Ibnu Abbas radiyallahu anhuma abin Abdullah bin Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce afiru ko udkuru laha dhikran hatta yaqula al munafiquna innakum ra'un ku ta zikirin Allah har sai munafikai sun ce muku masu riya da Allah wannan zai yiwu ba tare da bayyana ba ذاك إمام السيوطي وجه الاستدلال بهذين الحديثين إنه إنما يقال ذلك عند الجهر لا عند السر وجه الاستدلال إن حديثي نتيوا har a ce muku mahaukata ko ko har a ce muku masu riya wajul istidlal din shi in kun yi bayyane ai saboda yi bayyanan saboda ɗaukaka sauti ne har za su ce kun yi riya ko kuma su ambace ku da mahaukata to haka Imam al-Baihaqi takan Zaid ibn Aslam yace qala ibn al-Adru'i ibn al-Adru'i yace na tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan wani dare da daddare fa marra bi rajulin fil masjid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shude da wani a cikin masallaci ya rafa'u sautahu yana ɗaukaka sautin shi qultu da zikiri qultu sai na ce ya rasulullahi asa an yakuna hadha mura'iyan ya rasulullahi ina ganin ko wannan riya ta shiga cikin lamarin shi riya ta shiga ana ganin ko riya ba ta shiga cikin lamarin shi ba sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ce la walakinahu awwahu walakinahu awwahu watan ya narke ne cikin zikiri shine awwa sifa annabi Ibrahim mai yawan ambato yawan ambato ne yasa bai jin daɗi sai ya ɗaukaka sautin shine awwa zakiru mai yawan ambato shine awwa allazi yuksiru zikrallah shine ma'ana awwa mai yawan ambato ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba mai riya bane la walakinahu awwa Imam al-Baihaqi har wa yau takan Jabir da Abdullah al-Ansari ce wani mutum ya zama yana ɗaukaka sautin shi bi zikiri kana yarfa'u sautahu bi zikiri fa qala rajulun law anna hadha khafada min sauti yace wannan bawan Allah da dai zai yi kasa kasa da wannan zikiri da yake fa qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da'ahu fa innahu awwahu ka kyale shi Allahun yana ambaton Allah ne ya yi nisa ne cikin ambaton Allah kuma ya nutse ne cikin ambaton Allah haka Imam Ahmad ya ruwaita da Abu Dawud da Tirmidhi Tirmidhi ma ce hadisin ingantacce ne da Nasa'i da Ibn Majah takan As-Sa'ib As-Sa'ib ibn Yazid yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ja'ani Jibril fa qala mur ashabaka yarfa'u aswatuhum bit-takbir yace mala'ika jibrilu ya zo ya ce ka umarci sahabbanka su rika ɗaukaka sautinsu da kabbar bari kaga su rika ɗaukaka sautinsu da kabbar bari kaga wannan dalili ne shi ma akan ɗaukaka sauti a zikiri haka imamul hakim takan sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a mustadrak din sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji umar ibn al-khattab yace man dakala suka yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga kasuwa فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومها عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة duk wanda ya tafi kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir za a rubuta mai ya aikata hasana miliyan da dubu sau dubu a miliyan ɗaya kenan za a shafe mai zunubi dubu sau dubu miliyan ɗaya shi ma za a ɗaukaka darajar shi dubu sau dubu ita ma miliyan ɗaya sannan a gina mishi wani kantame mai gida cikin aljanna a cikin sashi amin a cikin sashen hadisan hanyoyin hadisin akwai inda yake fanada wanda ya tafi kasuwa fanada a wata riwaya ma bi ala sauti fanada bi ala sauti kaga ɗaukaka sauti kenan ko fanada ya ya kwana kira ma'ana wannan zikirin ba boye ba wannan ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har ya zuwa ƙarshe sai da ya ɗaukaka sauti to kaji abin da zai samu miliyan miliyan hasana miliyan kankar zunubi miliyan ɗaukaka daraja miliyan ga kuma gida a cikin aljanna sa'id ibn mansur shi ma riwaya ubayd ibn umayr takan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu eh da alqama wanda a takan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaka yayi ta'liqi abinda imam al-bukhari ya kawo takan sayyidina umar ibn al-khattab kana ya zamo fi qubbatin biminan fa yasma'uhu ahadul masjidi fa yukabbiruna wa yukabbiru ahadul aswaqi hatta tartajja minan takbira yace sayyidina umaru yana cikin hemar shi amina kwanukan mina na haji yana cikin hemar shi zai kwala kabbar bani duk har masallacin mina sai an ji daga nan sai kasuwa ta dauka daga nan mina za ta rude da kabbar bari gabaki da duk inda kake za ka ji mina ana kabbar bari za ka ji ana kabbar bari da ɗaukaka sautin sayyidina umaru ya kai masallaci daga masallaci an ta ɗauka sauti a waɗanda a cikin kasuwar mina sun ji duk mina gabaki ɗaya ta ruɗe hatta tartajja minan takbira har mina ta ruɗe gabaki ɗaya da kabbar bari to don haka nan akwai hadisai dai da yawa waɗanda ke tabbatar da imamu imamu suyuti akan hadisan a taru a yi a yi zikiri kuma a ɗaukar sauti da zikiri ya kawo hadisi ya kai ashirin da wajen bakwai a cikin natijatul fikri fil jahari bil zikri haka abul hasanati muhammad abdul hayy al-laknawi malamin hadisi ne mashhuri malamin hadisi ne mashhuri yayi shi ma sibahatul fikri fil jahari bil zikri ibahatul fikr fil jahl bil fikr saboda akwai hadisai wanda su kuma sun tawo sun ce ayi ayi ayi zikiri boye ayi zikiri kasa kasa ayi zikiri a asirce wasu ayoyin ma sun ce ayi zikiri a asirce ayi boye ta za a yi ga nasosa sun ce a ɗaukaka sauti ga wasu kuma irin su su ma sun ce ayi a boye don haka malamai sun suka shiga tsakanin suka yi suka shiga tsakanin suka yi jami domin za ka ji wasu rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil ghudwi wal asar wasu rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahr min duna al-jahr kaga ba a bayyana kuma lazim safi da yamma kan ko kaga ba a bayyana duna al-jahr min al-qawl bil ghudwi wal asar wala takun min al-ghafilin to sannan kuma gashi dai suna da yawa waɗanda su ma ga khairul zikri al-khafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi bicin zikiri zikirin da aka boye az-zikru al-khafi khairul zikri al-khafi zaka ce ya za a jam'i tsakanin waɗannan nasosa da suka ce a bayyana da waɗannan nasosa da suka ce a boye don haka imam an-nawawi ya yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai yace annal ittifa'a afdalu boyewa shi yafi haythu khabar riya'a aw ta'azzabi bi musallun aw niyam duk lokacin da kaga kai ne zikiri za ku za ka takura masu bacci za a cutatar da masu sallah yanzu suna rikicewa cikin abin da suke yi ko kuma yana jin tsoron yana iya shiga to yi abu kaji mahallin inda aka fito a koyi ke in an ji tsoron waɗannan abubuwa kaga sai ai amfani da nasosan yi koyi sai ai abu yace wal jahru afdalu fi ghairi zalika inda ba a tsoron riya babu wasu inda za a takura masu bacci ko masu sallah to bayyana wa afdalu shi yafi yace li anna al-amala fihi akthar aiki cikin bayyana wa yafi li anna fa'idatahu tata'adda ila sami'in domin shi fa'ida ba za ta tsaya gare ka kai kadai mai yi ba kana zikirin kuma kana jawo wasu kana jawo wasu in sun shigaltu da wani abu ba Allah ba ka jawo zukatansu kaga kai zikirin ka yayi ta'adda zuwa ga wasu kaga abin da ake so kenan yayi ta'adda zuwa ga wasu wadi annahu yuqizu qalbal qari sannan kuma shi mai yin zikirin bayyana wa ya yi motsar da faɗakar da zuciyar shi ya faɗakar da zuciyar shi akan abin da yake bisa ga in yana yi a asirce kuma ya tarar da himmashi ya motsar da himmashi sannan kuma ya kori bacci sannan kuma ya ƙara samun nishaɗi cikin ambaton Allah duka wannan bayyanawa shi zai kawo hakan za ka imamun nawawi ya ce inda aka so saboda baya da zaka kore ɗaya hadisai da ayoyi sun tabbatar da a bayyana hadisai da ayoyi sun tabbatar da a ɓoye to ya za a yi kuma ba wani zai tada wani za ka sai a yi jam'i a ba kowanne fuskar shi a ba kowanne fuskar shi don haka kuma hadisin abdullahi bin mas'udin da wasu kan kawo shi akan cewa ya samu wasu cikin masallaci suna hailala jam'i a bayyane suna kabbara jam'i a bayyane ko yana raba musu ko yana cewa su ya kore su daga cikin masallacin ya ce wannan abu da suke yi bid'a ce wannan hadisi ko wannan asari na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu to malamai sun yi ba da amsa akan shi amsar da suka ba akan shi suka ce Abdullahi ibn Mas'ud bai ce daga manzo Allah ji ba kaga tashin farko aikin shi mawqufi ne mawqufi ne to mawqufi ko ba zai zo ya sha kan marfu'i ba abin da ya dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam an dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su misali ake sun inganta bisa ga dalili ake dukkan su ma sun inganta to ai abin da ya zama mawqufi akan sahabi ba zai yi a hukunta shi akan marfu'i ba don haka sai a ajiye mawqufin na a dauki marfu'iyar riwaya wanda dangane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka ce akwai ma watan jinjinawa akan magana ta inganta daga Abdullahi Mas'ud domin ƴan kusa da Abdullahi Mas'ud irin su Abu Wa'il Abu Wa'il na kudda kunni da Abdullahi Mas'ud radiyallahu anhu daga cikin mai mai almajiran shi yace allazina yaz'umuna anna Abdullahi كان ينهى عن الذكر yace to fa ma jalastu abdullahi majlisan qattu illa zakara Allah fi yace ma sare yace wa Abdullahi Mas'ud yana hana zikiri to ni dai ya sani na Abdullahi Mas'ud ban taba zama da shi ba wani mazauni aka zauna aka tashi bi zikirin Allah to da Allah ya Abdullahi Mas'ud bai bayyana ba ya Abu Wa'il bin kaga sai ya bayyana Abu Wa'il bin don haka ga wannan ma sai aka ce tana raddi ga wancan abu da aka rubuto daga Abdullahi ibn Mas'ud sannan kuma suna ganin cewa bayyana zikiri kaman watan ta'addi watan ƙetare iyaka ne ƙetare iyaka ne domin an ce kan maganar addu'a ko kan maganar addu'a maganar addu'a shi ma ba zikiri ba wancan cewa kada ku yi itidai sai wasu ka fassara bayyana zikiri shine itidai ba kuma shine ibtida'i ba ba shine ibtida'i ba tunda aya ce suwa za su fassara abinda ayan nan ke nufi na farko sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaita daga Imam al-Hakim hadisi Abdullah ibn Mugaffal Abdullah ibn Mugaffal yace ya ji dan shi wata rana yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yamini al-janna ya ubangiji ina roƙonka ka ka gina man wani kantame min bene mai farin yanti a dama cikin aljanna to sai baban shi yace a a wannan addu'a ba ai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai sai kunu fi ummati ko sai kunu fil ummati qaumun ya'taduna fid du'a yace akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wasu mutane za su rika ƙetare wasu iyaka cikin addu'a kaga irin wannan addu'ar da Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna shi itidal ba bayyana zikiri ba daga fasararwa daga fasarar sahabi Abdullah bin Mugaffar saboda haka malamai da yawa sun yi maganganu akan ɗaukaka sauti da zikiri irin su Imam Suyuti na Fitul Fikri الجهل بالذكر يجي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي فيما ياي وتنتباهة الفكر في الجهل بالذكر مولانا الشيخ شريف إبراهيم صالح الحسيني يا إتمام المنة في أن الصلوات في أن الدعاء دبر الصلوات هو السنة kamar yadda nace can akwai alaka tsakanin zikiri da addu'a za ka isko zo su addu'o'in zikiri ne nan wasu zikirorin addu'a ne don haka yi itmamul minna fi anna du'a dubra salawati huwa sunnah haka abdullah bin siddiq al-gumari al-minah al-matluba fi istihbab raf'i al-yadayn fi du'a ba'da salawat al-maktuba sannan al-allamah al-ahd al-yamani kima sunniyat raf'i al-yadayn fi du'a ba'da salawat al-maktuba al-allamah muhammad hashim التتوي السندي كما التوفة المرغوبة fi afdaliyati du'a ba'da maktuba duka waɗannan sun yi rubuce rubuce akan falala addu'a bayan sallah da zikiri bayan sallah da kuma maganar ɗaukaka sauki da zikiri malamai da yawa sun yi waɗannan wanda suke musannafin wato mustaqilla kenan musannaf wato littafi mustaqilli akan wannan amma wannan qadiyya a tattauna ta cikin wasu littattafai da yawa malamai sun tattauna ta na'am to to wannan hadisi in ka dan fassara shi to an fassara shi ko to Mm, ba.
Sai ke ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shigo cikin gidan bai zauna ba.
Mm. To, aman nabiyu ba mamaki zai iya yiwa kafin ya zauna sai da ya san ina zai yi. An fahimta? To, fa kama sai ya tsaya, sai ya zauna misali bisa kaddara sai ya zauna. Sannan daga baya fa kama sai kuma zai iya yiwuwa bai tashi bai zauna ba amma wannan fakama ba fakama ba ce ta tashi daga zama fakama tsayuwa ce ta sallah an bai wannan da shi masallaci shi masallaci fakama sai ya tsaya tsayuwar sallah ba fakama irin tsayuwa ta ya tashi daga zama ba an bai zai iya kuma bai zauna ba sai da ya san ina za a yi sallar to dai zai za a yi sallar sai zauna daga baya makama sai tashi amma dai abin da ya ji cewa bai zauna ba bai zauna ba da zuwa aka ayyana inda za a yi sallar makama sai ya tsaya da yi wasu sallar an gane a kama ya tsaya da kiyamar salat da yi wasu sallar ba kama minin julusi kama minin julusi daban kama ya